نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau watan musulunci watan jima'a da akhir watan shida a jeren girotanin musulunci yana da kwanaki guda hudu wanda hijira yau na da shekara 1444 daidai da 28 ga watan 12 miladiya 2022 barkama da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usmanu bin affan da ke wannan unguwa ta hamudu kafi bypass nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na babban malami al'allama a sheik muhammad bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci a daidai yinin mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin alfasalul hadi ashir fasali na goma sha ɗaya a wannan littafi fasali da yake magana alkushu'u fi salati wa ma yajiburu naqsuha alkushu'u fi salati wa ma yajburu naqsuha kushu'i a cikin sallah da abin da zai dora sallah idan ta targade idan sallah ta ji ciwo ya zai a gyara ta ya zai mata jinya shine wa ma yajburu naqsuha a shafi na 174 kuma wannan shine darasin mu na biyu a babin a fasalin kuma darasin mu na 73 a littafin insha Allah maliki cewa inda za mu tashi can kusan ƙarshen fiji na 174 wanda maliki cewa wasalatu fil aya tashmilu jami'a salawat sallar da wannan ayoyi guda goma na farkon suratul mu'minun suke ba mu labari Allah ya faɗi dace da samun babban rabo ga masallata can kuma ya rufe maganar su dai su ne wannan da suke kiyaye sallolinsu can an ce allazina hum fi salatihim khashi'un da ƙarshe wallazina hum ala salawatihim yuhafizun an bude da sallah an rufe da sallah sai maliki ta to sallar da ake nufi a cikin wannan ayoyi shine jami'as salawatil mafruḍa wan nafi sune dukkanin sallolin farilla da nafil fili karkace za ka yi farilla mai kyau kuma nafila kai yadda ka ga dama ba haka ake nufi ba gaba ɗayan salloli ake so ka yi kushu'i gaba ɗayan salloli kuma ake so ka kiyaye su ka kiyaye lokacinsu ka yi iliminsu ka san ƙablinsu ka san ba'adinsu wani iya cikin almuhafaza ala salah iya cikin kiyayewa game da sallah salloli gaba ɗaya ake nufi fala taktassu bil fadila wala bin nafila sallar ba keɓance farilla ba ko nafila duka ake nufi li'anna salatun fi qawlihi domin kalmar sallah cikin fadin Allah da yake cewa fi salatihim mufrad mudaf mufrad ne kalma ce mai nuna abu kwaya daya mudafun wanda aka jingina ta ga wani abu ai itaqada annaka idza qumta ila salah ka kudire cikin zuciyanka cewa idan ka tashi zaka yi sallah fa inna ma taqumu bayna yaday Allah azza wajalla to kai kana tsaye nan gaban Allah mai girma da buwaya alladhi ya'lamu kha'inatil a'yuni wa ma tukfi sudur wanda Allah shine masani game da ido mai ha'incin kallo kuma Allah shine masani ga abin da kira za su ka boye wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsak kuma Allah shi ne san abin da zuciyarka take kaɗawa zuwanta da dawowarta wasuwasinta da yinta da barinta wahina izin hafaza ala an yakuna kalbaka mashghulan bi salati a lokacin abin da ake bida gare ka ka kiyaye ka shagaltu cewa wannan sallar ita ce abin da ka shagaltu da ita kawai kama anna jismika mashghulun bi salatika kamar yadda gangar jikinka ya shagaltu da sallarka ana fahimta kamar yadda in ka tahi za ka yi sallah ba wani abu da jikinka zai yi a zahiri in ba sallar ba ko cin abinci ko shan abin sha ko magana an hane ka kai abinda ake bukata motsinka na jikinka sallar zai aiwatar har ka je karshe kai sallama to abinda ake nufi da kushu'i a sallah to zuciyarka ma ta zama haka yanda jikinka ya shagaltu da sallah haka nan ake so zuciyarka ta shagaltu da sallah ba abinda ake so ya mamaye zuciyarka in ba sallah din ba da tunanin girman Allah da kabarbarin da kake da tasbihan da kake yi da tuna girman Allah da tuna azaban Allah da duk dai to wannan shi ake nufi so ake mamaye zuciyarka duk yanda ka kai da da da da, uzurori da da, da shugul bayan da za a yi ka ce kana sallah kai magana ko ka je wani guka dawo ka dora ba zai yi ba to yanda ka san jikinka dole ka tunda ka fara sallah ka tsaya sai ka kammala an yi sallama to haka na ake so ka shagaltar da zuciyarka da sallah kawai karatun ƙur'ani kabarbari tasbihai abin da ya shafi kama sunan Allah da yabansa cikin tahiyya da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan kuma ana so kana yi kana hararo ma'anoninsa yasa ayan cikin suratun nisa da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku masu imani kada ku zai kiwa sallah kuna masu maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke bada wannan tana cikin ayoyin da suka zo game da haramta shan giya da dukkan wani kayan maye wanda musulunci ya zo da tsari wannan bayan wannan har aka je haramtawa ta ƙarshe ta gaba daya to abinda nake so mu ɗauka a wannan aya shine fahimtarka da irin abin da kake faɗa a sallah zai ƙara ma nutsuwa ana fahimta yanzu a ce duk ma'anonin fatiha gaba ɗayan su ka sani da yaranka da fahimtarka ayoyin da za ka karanta na sura ka sani da yaranka da fahimtarka tasbihan da ake cikin sallah kasansu da ma'anarsu da fahimtar ka a yaranka to wannan zai kara masa kan cewa sallah amma a galabiya ana faɗar kalmomin ne amma ba a san ma'anonin ba musamman abin da ya shafi karatun alkur'ani mai girma yasa sautari za a ga larabawa ga wanda Allah ya kaddara ya je wajen su ko ki gani a abun kallo za ku ana sallah ko ana addu'a suna kuka ba duk malamai ba ne a yi ba suna fahimtar abin da ake faɗa ne suna fahimtar abin da ake faɗa ne amma nan a galabiya abin da za a ga wani ya matsu ya na sallah minti biyar ta yi tsauko minti goma a galabiya duk ƙayoyin da limami zai karanta bai zama nasu ba za su mai nauyi a kwakwalwa za su mai nauyi a jiki domin bai sama a nasu ba kawai larabcin yake je gibda to saboda kuwa fahimtar ayoyin alkur'ani da ma'anoninsu fahimtar azkar da kake a cikin sallah gaba ɗayansu to wannan zai ƙara masu kankancewa a cikin sallah zai ƙara ma nutsuwa kuma zai ƙara ma rashin ganin sallah ta yi tsawo a tattar da kai an fahimtar nan so da ka yi ƙoƙarin fahimtar ayoyin alƙur'ani musamman wanda ake yawan karanta su a sallah to ana karantawa kana hararo ma'anoninsu wannan zai taimake ka wajen ƙara ma nutsuwa da kuma kiyaye sallah ɗin sai maliki cewa وليكن قلبك ايضا متجها الى الله bayan zuciyarka ta nutsu tana tuna Allah shi kadai ta shagaltu da Allah sannan mutajihan ila Allah sannan zuciyarka hallau ka maida ita ta fuskanci zuwa ga Allah ne ta fuskanci Allah kama anna jismika mutajihun ila alqibla kamar yanda kake fuskantar da gangar jikinka zuwa ga alqibla to haka na ake suka fuskantar da zuciyarka zuwa ga Allah ila jihatin lati amaraka Allahu azza wajal kana fuskantar da fiskarka zuwa ga fiskar da Allah ta'ala ya umarce ka tsaya ka kalla shine alqibla amma an yat an yattajiha aljism ila ma amara Allahu bitawajjuhi ilaihi amma idan ka fuskantar da gangar jikinka zuwa ga abin da Allah ya umarce ka na fuskantarwa zuwa ga alƙibla walakin na alƙalba za'i'un fa haza naqsun kabir idan jikinka gangar jikinka ya fuskanci alƙibla zuciyarka kuma bata fuskanci bata fuskanci Allah ba to wannan naqsu ne mai girma a sallanka ana bayyana wannan naqsu ne naqsun kabir naqsu ne mai girma a ce zuciyar masallaci ba ta tare da Allah to wannan naqsu ne mai girma a cikin sallarka ka samu wagegen gibin da cike hizima wahala yanda ka fiskanci Allah da fiskarka afwan ka fiskanci alƙibla da fiskarka to haka nan ake so ka fuskanci ubangiji da zuciyarka idan har gangar jikinka ta fuskanci alƙibla sannan kuma zuciyarka ba ta fuskanci Allah ba to wannan wagigin gibi ne naqsun kabir naqsun kabir wannan kuma ciwon ya shafi da yawa daga cikin masallatan yau an fahimta da yawa wallahi ya shafi mu kana sallah amma zuciyarka ba ta tare da Allah zuciyarka ba ta tare da masallaci zuciyarka ba ta tare ma da limamin kama tana can tana nata abu gangan jikinka ne kawai yake kaiwa da kawo ya sa manzan Allah a wani hadisi mai tsoratarwa yake cewa wani daga cikin masallata zai yi sallah ba abin da zai samu a sallarsa illa nisfuwa za a raba ladan sallar rabi a bashi rabi rabin yayi asararsa wani manzo Allah ya ce sulusuha rubu'uha kumusuha sudusuha har yaje ushuruha akwai wanda zai yi sallah lada ɗaya cikin goma za a bar shi wani lada ɗaya cikin uku wani ɗaya cikin hudu wani ɗaya cikin biyar wani ɗaya cikin shida har da ƙarshe manzo Allah ya ce akwai masallacin da zai yi sallah lada ɗaya a cikin goma za a bar shi kuma duk abin da yake ja matsalar wannan ne rashin nutsuwan ne rashin fuskantar Allah da zuciya ne kuma ita wannan zuciya matukar mata da baibayi ba babu shakka za ta fusge mu ta kai mu inda ba masu goma kai wa zuciyarka da baibayi duk abin da ka san wajibi ne da ubangijinka ya dora ma to karka yadda zuciyarka ta hayyace ka karka yadda zuciyarka ta yaudare ka ita zuciya la'ammaratun bisu'i ne ita zuciya tana yawan umarni da alfahasha da mummuna sai wanda Allah ta'ala kawai ya ji kansa shi ne zuba shi ikon mallaka zuciyarsa amma da yawa mu faɗa kanmu gaskiya wallahi muna sallah amma zuciyar ba ta ta masallaci ba ta tare da Allah zuciyar mutum iya sallah iya tunanin kaza iya tunanin kaza iya tunanin kaza kuma dududu sallar ba ta minti goma ba ta minti goma in kai sallan asuba ba sallan asuba biyar da ishirin da wani abu haka kama ji har biyar da rabi har ma shida ma ka ji kana ta abin da ya kamata ka yi to tun daga wannan lokacin har sai sha biyu da rabi ta yi sannan allah zai buƙaci ka zo kamar ibada ba ka ɗau awoyin da ke tsakanin ƙarfe shida zuwa ƙarfe sha biyu da rabi ko ƙarfe biyar da rabi zuwa sha biyu da rabi wannan duka ba wani wajibi da Allah yake neman ka da shi ka je kai ta abin da za ka yi kai ta neman duniyar ka yi ta komai da komai to amma sai ka kasa jin kunyar Allah kai sallar minti biyar a nitse ka sai awa shidan na tsakanin asuba da azhar minti nawa ne kai 60 sau shida ma akalla minti nawa zai baka minti 100 nawa zai baka to amma ka ji kunyar Allah man da ya baka wannan damar iskarsa kake sha numfashinsa ne ke fita yake shiga da izininsa da ikonsa inda zaka je sai ya so zaka je magana sai ya baka iko zaka yi ka zauna ka tashi ka fahimta ka yi mai duk fa a cikin gudanarwarsa kake ba amma zai ce yawa ne bawa na wanda na halice ka zo ina so ka min ibada a lokaci kaza zuwa kaza amma sai ka ne yashi shi kana ganin kasa duniya a gaba wannan zai kama cika zai kama matsala ana wani taro ne ana wani mitin kaso masu zuwa dan kasuwa ne waye waye yazo shikenan sai shedan da zuciyar su shigantar da kai kuma ubangijin ka yana kiran ka ji amsa kuma ka sani ba duk daren daɗaya sai ka je kasar da ubangijin gaba ya aiwal insanu ina ka kadi hun ila rabbi ka kada han ya ce fa mulaƙi sai kun haɗu yanzu ko mahaifinka ko malaminka ko wani shugabanka ya sa ka aiki ka ƙi aikin da ya sa ka mai kyau ba za ka ji kunya kwaru da shi ba ka san haɗuwa ce ta duniya ba za ka iya waskewa kuma za ka iya neman haƙuri ya ma haƙuri ya fi ma to amma in kun haɗu da Allah fa ba fa dawowa a gyara fa babu gyara ba yasa duk wata dama da lokaci ya bamu ba domin yasa in ka haɗu da shi magana ta gare to wannan fa shine abin da yake gaban mu kowa ya sa wannan a ransa shine a gaban sa Allah da yace kai din ka ki to za ku haɗu da shi kuma daga kai sai shi ba wani a tsakaninku ba wanda za ka gani ba wanda za ka ji daga kai sai Allah za ku zauna sannan kaga a lokacin zuciyarka za gane ta haice ka mummunan aboki ya haice ka neman kuɗi da kasa a gaba ba ka ji ba ka gani haice ka tunda duk lokacin ba sa nan ba za su yi ma amfani ba wannan ibadar da kare na da ake yin ta wannan da ɗan zaman nan da ake wajen fahimtar addinin to shine zai cece ka ki za ka gani bayan ka mutu ka yi farin ciki ka yi murna amma wani abu in ka ganshi ma bayan ka mutu wala sai ka tsine masa albarka ba za ka so ganshi ba kuma ka ɓata lokacin ka duniya a kanshi ka ɓata lokacin ka duniya a kansa amma abin da yake alkhairi ya zama ya zama alkhairin ka duniyar ka da lahirar ka ƙi ka mai da hankali ka ƙi ka mai da hankali ka fahimce shi a kullum muna magana da wani daga cikin wanda muke mu'amala ta harkar karatu da shi yake ce shi abin da yake bashi tsoro ma shi ne idan an yi wa'azin ko an yi kutubar juma'ar an zayyano laifin da al'umma suke a galabiya to sai ga wanda ya kamata su zo su jin ba za su ji kuma gaba ne wanda ya kamata su jin su gyara ba sa zuwa yanzu akwai wanda zai ce ma shi ya manta mara ban da ya ji kutubar juma'a shi an ce allahu akabar zai zo masallacin kuma gaskiya ba ne akwai wanda zai ce tun daga bara har yanzu shi ya zo ya zauna ya minti talatin ya ji Allah da annabi Allah bai taɓa yi ba to wannan ina ya ɗauko hanyar da zai gyara rayuwarsa ta ina babu duk wanda ya zo zai masallacin juma har ya jira liman ya zo ya ji kutuba akwai alamar imani a zuciyarsa wanda ya zo ya zauna ya ji ta'alim na minti arba'in hamsin awa ɗaya akwai alamar imani a zuciyarsa iya son ya ji gyaransa ne ya gyara iya so ya ji daidansa ya nemi taimakon Allah aka to amma wanda ake so ya jin ya zo ya jin ba zai ji ba kaga kullum waɗanda suka yadda za su yi da su ake kawai wanda kuma suka ƙi su suna ganin sun girma Allah sun girma a azabarsa shikenan akwai ranakin dillanci ai akwai inda baɗa sharabe kalashe titina nan akwai kamun ubangiji yana nan wallahi nake faɗa muku wallahi duk mutumin da ya mutu ya shagaltar da rayuwarsa akan harkar ba da ba ta addini ba wallahi sai yana dama wallahi sai yana dama duk abin da ka bata lokaci a kansa matukar bahi da alaka da addinin ka wallahi sai yana dama wannan shine dalilin da Allah ya halice gaba wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba komai zamu yi wa Allah a bayan kasa ba bauta ko yake sun bi masa bautar kuma ya kiya dora mana ita time to time sai ba mu interval mai tsawo domin ya san muna da buri muna son kaza muna son kaza sai ce ku je ku ta yi amma ni ga bukata ta gare ku ga abin da za ku yi muku shi amma duk da haka ba mu ga irin damar da Allah ya bamu ba sai mutum yana ibada yin da yaso kai ka ce sun yi magana da Allah shi bai da wata matsala da Allah wanda je sa littafi ya zauna a gaban malami ya koyi yanda zai gyara tsarkinsa da alwalarsa Allah bai taba yi ba shi kawai muhammadu ne sunansa ahmad isa ibrahim an haife shi a garin musulmi ya ta yan uwansa musulmi kawai gani ke dole ma allah ya sa aljanna ba kawai ko ba haka bane ga wanda aka haife su gari ɗaya da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna jin yaran su wasu ma dangin sa ne amma sun isi addinin allah ya danna sauda to kuma kai ina da kai da kasar da ko sahabiwa bai taba zuwa kasar ba kasar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin yare ɗaya da manzon Allah ƴan uwansa ne sun isu addinin Allah ya cusa sauda to ina ya kai saboda karka sake yi zuciyarka ta yaudare ka kaji wallahi ka bari ka tsaya ka fuskanci Allah ka fahimci addinin ka kawai duk abin da ka sa a gaba idan mutuwa ta zo sai kai da dama a kansa in dai in dai ba addinin Allah ba ne addinin Allah ne kadai za ka yi shi ka gyara lokaci ba za ka yi nadama ba amma duk abin da ka yi sai ka yi nadama a kansa ran da nadamar ba za ta yi amfani ba manzan Allah hadisi ingantacce manzan Allah ke cewa igtanim kamsan qabla kamsi ya kai bawa musulmi karibaci abu guda biyar kafin abu guda biyar same ka an fahimta daga cikinsu akwai shababaka qabla haramik karibaci ƙuruciyar rayuwarka kafin tsufa ya zuma yanzu kamar mu samarin nan ainihin ina cikin samari ko haka ne mana kamar mu samarin nan misali ai kaga yanzu muna da dama mutum zai iya awa biyu uku a tsaye bai zauna ba za ka iya tafiya da ka tafiya mai nisa amma idan ka fara tsufa ba ka fara gemu ya fara fari kafa ta fara abin nan ta fara shekin ita kadai kaga ko kana so kai waɗanda ba za ka iya yi ba kuma gaskiya ba ne to kaga wannan ƙuruciyar sai manzala ce ka ribace ta akwai ran da za ka neme ta karasa akwai ran da za ka neme ta karasa sannan yake cewa sihatika qabla sakamin lafiyanka kafirai lafiya shi yasa samartan nan wani balarabe da ya tsufa tashi shi ya dogara sanda yake tashi da kuma sai tuno lokacin da yake ƙuruciya iya da a samartaka jikinsa sai ke cewa wallan shababu hamidatun ayyamuhu lauka na zalika yurtara au yurjau yake cewa wallan shababu ƙuruciya ta tafi ta juya baya ya ce hamidatun ayyamuhu kwanukan ƙuruciya ababen yabo ne ababen godiya ne akwai jin daɗi akwai yanci akwai yin abin da ka so a lokacin da ka so duk samartaka tana haifar da wannan ya ce dama dai za ta dawo ko kuma dama ana sayanta da kuɗi ta gaba ɗaya ba za ta dawo kuma kuɗi ba zai siyo ta ba kaga ya kamata a ce kari bace ta kafin ta wuce mazan Allah ce lafiyar ka kafin jinya jinya tana nan kowa Allah iya iya jarabarsa da jinya da can kana iya kaza da kaza da lafiyanka wa za ka waye gari baka da lafiya sai mazan Allah ke ce kuma faraga ka kaba da shigulik damar ka kafin shigulik abin nan rahin dama ya zo ma Allah iya biya mu dama a ɗirki lokaci ka samu dama ta faɗa aji ka samu dama ta kaza dama ta kaza to wannan damar za ta iya barin hannunka ta jigun wani to idan dama ta zo ma kafin ta kubuce ka amfani ta kuma yake cewa gina ka kabla faqarik kai amfani da wadatar ka kafin talauci ya zo ma yadda da can kai ba ka da shi ya zo ma haka nan wata zai ta da gunka da gun wani wata likal ayyam dawilu habiran nan saka rayuwa take yau gare ka gobe ga dan uwanka to idan wadata ta zo ma kai kokarin amfanuwa da ita wata za ka neme ta karasa sannan karshe ma ke cewa hayatin qabla mautik ka ribaci rayuwar kafin ka mutu to kaga wannan duk kamar satar amsa manzon Allah ke faɗa mana mu ribata mu ribata ba akwai lokacin da za ka neme zo karasa ba to amma yanzu mun ƙi ribatar kawai duniya ta yaudare mu muna ganin kamar abin ɗorare ne kamar kawai kana da lafiyar ka baka da komai kana tashi kana zama yadda ka ga dama ka ɗauka hakan zai tabbata ne duniya tana yaudarar ka zuciyanka tana mantar da kai abubuwa masu muhimmanci so da ya kamata mu gyara akwai damar gyaran yanzu tana nan akwai lokacin da kuma damar gyaran ma ba za ta samu ba maliki cewa yanda ka fuskanci Allah da gangar jikinka ka fuskanci alƙibla to haka na ake so ka fuskanci Allah da zuciyarka idan gangar jikinka ya fuskanci Allah sannan kuma zuciyarka ba ta fuskanci Allah ba sai ke ce fahaza na ƙasun kabir wannan tawaya ce a sallah tawaya ce tawaya ce mai girman gaske hatta inna ba'dal ulama har wa'ansu daga cikin malamai suke cewa ya ƙulu suke cewa iza ghalabal waswas idan wasuwasi ya sha'i ya mamaye zuciyarka kawai kana sallah kai kawai albarkacin bin liman kake yi wallahi nake faɗa muku akwai wanda kawai suna shiga alfarman liman ne wallahi wani da za ka tambaye shi raka alawa kai ma bai sani ba kawai jira yake a ce assalamu alaikum ya sallama kawai amma da shi kadai ne sayar zama nawa ya sallata ba shi domin wasuwasi da zuciyarsa kwata-kwata ba ta da alaka da Allah da sallah tana can duniya tana abin da abin da yake gabanta idan wasu wasu ya mamaye ma zuciya awil hawajis ko yawan tunane-tunane da kaiwa da kawowa ala aksari salati idan ya mamaye sallar to fa inna tubdin sallar tana baci an bayyana yanzu kai yanzu a zo a ce a tsaye da kai a ce raka'a nawa kai a sallar ka ce baka sani ba to ai kaga ko sirikin gare zai karba sallar nan ba zai karba ba tsakani ga Allah a ce raka'a nawa kai ka ce baka sani ba to ka ka ashe ma kawai kai wani abin ka kake ma ba sallah kake yi ba to idan wannan yayi yawa ya mamaye wa dan adam zuciya wa an su malaman sun ce fa inna tubdil sallah tana baci wal amru shadid ima ne ce al'amarin ba iya da tsanani ba ba abin wasa bane ba abin wasa bane ba abin wasa bane da abin da ya shafi sallah ya shafi lahira to a gun mai imani wallahi ba abin wasa bane abu ne da ya kamata ka tsaya haikan ka yi tai kuma ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala malike cewa iza aqbalta ila salati idan ka fuskanci zuwa ga sallah annaka muqbilun ila Allah azza wajal kai kana fuskantar Allah subhanahu wataala ne shine muqbilun ila Allah azza wajal ka fuskanci Allah shi yasa al'arifina lillah wanda suka san Allah sanin Allah na gaske ba lokacin da suke samun nutsuwa face lokacin da suke yin sallah domin sun san lokacin da suke munajati da ubangijinsu akwai ɗaya daga cikin magabata alƙali iyad wanda ya littafin ashifa fi madahil mustafa sallallahu alaihi wasallama an gane ko wani wanda ake karanta ta a kano ko a gidan kabara an bayyamta Allah ya ji kan man nasur kabar bayan ya mutu kuma kalifansa karibu ne ko kasiyuni musul kasiyuni ya dora yake yi littafi ne wanda ya cika da yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyamta to shi wanda ya littafin alkali iyar idan magariba ta yi kamar yanzu haka ɗalibansa da iyalansa su ga iya cikin annishuwa da walwala haka kamar an mai albishir ko wani abun alkhairi ya same shi idan kuma gari ya waye ya zai kamar ransa a ɓaci sun kula da shi duk rayuwarsa kusan haka ce magari ba tana yi zai ga yada cikin annashuwa da walwala amma gari iya wayewa kuma sai samu damuwa wata ranar suka tambayi suka ce a kar muka lamu ga wani abu da muke fuskanta ga kai daga magariba ta yi suka fara walwala haka kuma daga garin allah ya waye suka fara samun damuwa sai ce idan magariba ta yi to lokacin gana da ubangiji na ne yi yasa nake murna nake barin jiki ja'atni waqtul khalwa lokacin da zan kebe na sadu da ubangiji na ne idan kuma garin Allah ya waye to kacane duniya ce kuma wane yazo gunka wane kaza kaza kaza kaza zaka yi dalibi yazo zaka je ka bada sallah zaka je ka bada duk abun ya shagaltar da kai amma idan dare to lokacin gana da ubangiji yasa nake murna to kaga wani arifi da lillahi sun san Allah ba sa samun nutsuwa sai suna kusa da Allah subhanahu wataala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah irin su ne wanda zukatansu da ambaton Allah suke nutsuwa duk abin da zaka masa in baka ambata mai Allah ba zai nutsu ba kai kuma nutsuwarka kudi go yau hine nutsuwarka mana yau shine nutsuwarka kudi amma su bayin Allah nutsuwarsu ambaton Allah sai Allah ya ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa sai maliki cewa ka fuskanci Allah subhanahu ta'ala idan ka tahi zaka yi sallah wa iza waqafta fi salati idan ka tsayu a cikin sallah fa atakid anna Allah ta'ala khaybala wajhi kai itikadi ka kudire cewa Allah iya nan daura da kai an fahimta idan ka ce Allahu akbar to ka kaddara Allah ne yake fuskantar kake fuskantar sa hine muqbilun ila Allah kuna fuskantar kana fuskantar Allah subhanahu wataala an gane da kyau hine kibala wajhik laysa fil ardi allati ant fiha kuma shi ubangijin zatin sa baya kasar da kake akan ta azauni zami sallah anan to zatin Allah ba adan yake ba walakinahu qibala wajhik wa huwa ala arshihi azza wajalla Allah iya fuskantar iya fuskantar ka duk inda kake ba a lokacin da kake yin sallah duk inda yake kake Allah iya fuskantar ka zatinsa iya can fauka sama a samawati amma kuma duk inda kake a doron ƙasa Allah iya fuskantar ka domin manzon Allah ya ce al-musalli yunaji rabbu shi mai sallah iya gana da ubangijinsa ne ganawa suke an fahimta wa maza alallahi bi asir wannan kuma ba wani abin ku zo ku gani bane a gun Allah ne wa maza alallahi bi asir a ce Allah ya fuskance ni ya fuskance ka wannan ba wani abu bane a gun Allah in gani wa kimiyya ta duniya yanzu idan kana la'akari da kimiyoyin duniya wannan zaka dauka abu ne ma mai sauki a gun Allah subhanahu wataala yanzu misali kamar irin taro da ake a United Nation haka ai akwai larabawa ko akwai turawa akwai akwai masu jin yaren faransanci jamusanci cananci indiyanci akwai wanda turancin ma baya ji idan an ji kuma za a dinga musu yi magana da yare dai kuma kowa yana ji an ce wani headphone ɗin da suke sawa a kunne to kowa yaren iya canjiwa ya kuma yaren da yake ji dan adam ne fai wannan ba to kuma za a ce Allah iya fuskantar kowa a cikin bayansa kai mamaki ba za ka yi mamaki ba an fahimta nan saboda ka Allah subhanahu wataala in yace abu nasu ya tabbatar kawai ka me kauya haka abun yake sai maliki ce wannan ba abu mene mai wahala agun Allah ba fa inna Allah laysa kamislihi shay'un Allah ta'ala ba wani abu da ya kama da shi za a kwatanta shi ga Allah din fi jami'i sifatihi a cikin dukkan sufofinsa fa huwa fawqa arshihi zatin Allah iya cin birbishin al'arshin sa wa huwa qibala wajhil musalli idza salla amma Allah iya fuskantar masallaci dan iya sallah wahina izin ta dukkulu wa kalbaka mamlu'un bi ta'zimillah ana so ka shiga cikin sallah zuciyarka tana cike da girmama Allah subhanahu wataala wa muhabbatihi wa taqarrubu ilayhi da son Allah da kuma neman kusanci zuwa ga Allah da wannan niyyar ake so ka yi ga sallah ba da niyyar ayi a gama ka tadi ba ana ganewa ga niyyar da ake so ka yi ga sallah wa hina izin hina izin suka ce zarfin zaman ne hina tana cikin zarf zarfin zaman a lokacin da ka tahi za ka yi sallah a lokacin da ka yi ga sallah wa kalbaka mamlu'un bi ta'zimillah na farko kenan zuciyarka ta cika da da girman Allah Allah ya isa ya saka kai wannan ibadar da ka ce Allahu akbar eh Allahu akbar din ne Allah shine mafi girma game da komai ka sa wannan a zuciyarka wa muhabbatihi kuma kana sallar kana son Allah a sallar ya saka kana so kana yi wata ƙarubu ile kana neman kusanci zuwa gare shi to da Allah wanda yake shiga sallah da wannan niyyar to zai so a kammala sallar zai yi Allah Allah a gama ya fice har ke ce ka limamin nan ya tsawaita sallah wallahi ya tsawaita ko minti biyar ne fa zuwa shida ba an gama to wanda ya shiga sallah da wannan niyyar to lalle ilalla ba zai koshi da yin sallah din ba domin kullun iya gana ne da ubangiji shi sai malik cewa wa iza wa kabta tusalli idan ka tsaya zaka yi sallah fa ataqid annaka tunaji Allah azza wajal ka kudiri a ranka kamar kuna gana ne da ubangijinka Allah subhanahu wataala kama qala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama inna ahadakum iza qama fi salatihi ɗayanku idan ya tashi zuwa ga sallarsa fa innahu yunaji rabbahu shi iya ganawa ne da ubangijinsa takallam ma Allah ko takallama ma Allah kana magana ne tare da Allah an bayyana nan wa alam kai sani annaka idza qara'ata al-fatihata idan kana karanta fatiha a cikin sallah fa innaka tunaji Allah to kuna ganawa ne da Allah wa tahawirahu kuna hira da shi ne muhawara yi kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah iya jin magana ku ka fada ta fada ne muhawara amma da bahaushe idan yace muhawara kamar wani zazzafin musu ko yini mu ai wani yayi muhawara to muhawara da larabci ka fada magana na fada ne muhawara ka faɗi abu na baka amsa ka faɗi abu ka bani amsa shine muhawara shine Allah iya jin maganar manzon Allah da wacce mata Kaula bintu Sa'alaba an fahimta da ta kawo ƙarin mijinta Aus bin Samit zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau to shine ka kudire kuna magana tare da Allah wata hawirahu kuna tattaunawa kana faɗar magana Allah iya baka amsa to mai sallah haka yake yi sabbata fi sahih min hadisi abi huraira hadisi ya inganta a cikin littafin bukari idan an ce sahih aka yi shiru to littafin bukari ake nufi min hadisi abi huraira daga hadisin sahabi abdurrahman bin sakar ad-dausi shine abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wannan kuma hadisul qudsi kenan ko dama iya da siga guda biyu ko qala Allah ta'ala fi ma rawahu fi ma rawa anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a gane ko ko qala rasulullahi sallallahu alaihi ma rawa ar-rabbi azza wajal duk wannan hadisul qudsi ne hadisul qudsi maganar Allah ce amma kuma ba qur'ani bane akwai alfarko bainal hadithul qudsi wal qur'an duk inda ka janci hadithul qudsi to ba Allah ne yake magana ba maganar manzon Allah bace amma ko maganar wannan ta Allah ba qur'ani bace ba za ka karanta shi a sallah ba an bayyana sannan kuma ba za ka karanta shi kace za a baka kowane harfi a harafi a baka lada ba an bayyana ba za ka rera ba ba za ka yi taganni da shi ba duk wani iya cikin alfarq baina hadisul qudsi wal qur'an suna nan da yawa ko wani malami da yi su a al hadisul qudsiya sun kai wajen 100 da wani abaka ko fiye da haka dai wanda aka tsatsamu a cikin hadis al hadisul qudsiya malik cewa manzon Allah yace Allah ta'ala yace qasamtu salati baini wa baina abdi nisfai Allah yace na kasa sallah tsakanina da bawana na raba ta gida biyu ƙasamtu shi ne rabo akwai alƙasmu akwai alƙismu an gane ko? ƙasam ƙasmun wa inna hula ƙasamun lauta alamuna azim ƙasmun da ƙismun ƙasmun shi ne rantsuwa ƙismun kuma rabo an fahimta? ƙismun tilka izan kismatun diza a cikin wace sura wannan a sura nake tambaya wa suratul najmi ko yau suratul najmi tilka izan kismatun diza kisma shine rabo diza az-zulm kenan wannan rabo na zalunci kenan fahimtu to akwai kasam na rabo akwai kism na rabo kuma akwai kasam na rantsuwa to nan qasamtu Allah ne yake magana da kansa ya ce na raba sallah ni na raba sallah na yi rabon sallah tsakani na da bawana na raba ta gida biyu rabi tana nan gare ne rabi tana ga bawana as-salatu hiya qira'atul fatiha abinda Allah yake nufi da sallah anan shine karatun fatiha an bayyana shine kamar qasamtu qira'atul fatiha nisfai na raba karatun fatiha gida biyu tsakani na da bawana wa udilika alaiha ismu sala ita fatiha an samu ta sunan sallah gaba daya li'anna al-fatiha ta rukunin fi salati domin ita fatiha rukuni ne a sallah la tasihu sala illa biha ba sallar da za ta inganta in ba a karanta mata fatiha ba fa iza qala al-abdu idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin duniya qala Allah Allah ta'ala zai ce hamadani ko hamidani abdi hamidani abdi bawana ya yabe ni afwan bawana ya gode mini shine alhamdu hamida ya hamidu hamdan bawana ya gode mini anta taqulu alhamdulillahi rabbil alamin kai masallaci idan kace alhamdulillahi rabbil alamin wallahu min fawqi sab'a samawati Allah iya sama da saman bakwai ya ƙulu hamidani abdi zai ce bawana ya gode min fa'iza ƙala ar-rahmanin rahim idan mai sallah ya ce Allah shi ne mai rahama mai jin kai ƙala Allah ta'ala Allah zai ce asna alayya abdi bawana ya yabe ni as-sana'u tana nufin yabo kenan wa iza ƙala idan masallaci ya ce maliki ko maliki yawmiddin Allah shi ne mamallaki a ranar alkiyama ƙala majjada ne abdi Allah da shi bawa na ya girmama ne wa kala marra fawwada ilayya abdi wata ruwayar Allah yace bawa na ya tattara al'amuran sa ya miƙo zuwa gare ni fa iza qala idan mai sallah yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako qala sai Allah yace haza baini wa baina abdi wannan sirri ne tsakani na da bawa na an fahimta yasa malamai suka ce suratul qur'ani gaba ɗayan shi mai surori 114 aya 6200 da wani abu to suratul baqara gaba ɗaya kamar samarin qur'ani ne an fahimta ita kuma baqara gaba ɗayanta ne aya 280 da wani abu to suratul fatiha ce samaran bakara gaba da ayoyin nan guda bakwai ita kuma fatiha din abin da ya kunshi fatihar duka shine iyaka na budo iyaka nasta'in an bayyana akwai suru a wannan dai ba lokaci ne kuna ji a baba shi kuke bi da baba a baba shi bane eh akwai suru gaskiyar magana akwai ibn al-qayyim al-jawziya littafi guda yayi akan wannan aya iyyaka na'budu iyyaka nasta'in suru ne mai girma a cikin wannan aya an fahimta idan bawa yace iyyaka na'budu iyyaka nasta'in qala haza baini wa baina abdi Allah da ce wannan wani suru ne tsakani na da bawa na wali abdi ma sa'ala kuma iyanan ga bawa na duk abin da ya roki ne zan bashi an bayyanta yasa duk irin abin da zaka roka a gun Allah to kai be shi da wannan kalmar iyaka na abudu iyaka nasta'in ko kuma wani lokacin ma ka dinga wuridinta kawai baka da bukatar komai kana da bukata shi Allah ya san abin da kake nufi samu lokaci ka dinga iyaka na abudu iyaka nasta'in iyaka na abudu iyaka nasta'in ka dinga maimaita wannan a lokaci bayan lokaci to za a ga irin ta gomashin da Allah zai ma Allah zai ga cin al'amuranka an bayyanta a wal isti'ana billah neman taimako ga Allah lakin halil abd isti'ana billah neman taimakon da bawa yake yi zuwa ga Allah to Allah yace zai taimake shi din lakin halil abd al isti'ana billah lil abd bawan da ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'il to kamar allah ya ce e ni zan taimake ka din taimakon da kake nema zan yi ma fai za kala ihdina siratal mustaqim idan mai sallah ya ce allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tafarki madaidaici ba tafi wanda kai tafarkin waɗannan da kai ni'ima gare su ba ta farkin waɗanda ka yi fishi ko ɓatattun bayinka ba ƙala Allahu Allah zai ce hazali wali abdi masu ala ita ba wannan ni ne da bawa na kuma bawa na zan bashi abin da ya roƙa an fahimci wannan to wannan shine ma'anar qasamtu salati baini wa baina abdi nisfai kaga kana faɗa Allah iya baka amsa idan ka ce kaza Allah da ce bawa na yayi kaza idan ka ce kaza Allah da ce bawa na yayi kaza idan ka yi roƙo Allah ya ce zan amsa ma duk inda kake inda kana sallah kana karanta fatiha to haka kuke da Allah subhanahu wataala to da Allah in ka san wannan sirrin za ka kagauta a ce ka kagau ayi sallama ka fita daga masallaci fa ina ta zahabu ina za ku je ne in ma ka gudu inda za ka je suka ce Allah ya taimake ga abu to ka tsaya mana ka gyara lokaci ka kamanta abin da ake so ka yi mana a idan ka je gun Allah babu shakka Allah zai tarbe ka kuma zai tabbatar da cewa ya sa ka aiki ka yi da kyau za ka sawa mu'awana ta Allah a duk inda ka fuskanci kanka a duk inda ka sa gaba Allah ta Allah zai taimake ka to ina ganin za mu samu matsaya na insha Allah sanadiyar mun zo ta gaba da ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba muladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guji mata mana addu'a ta'ala Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu da mu da su Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomar mu Allah ta'ala ka yafe mana kusakuran mu Allah ta'ala da mu da zuriyarmu Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya da san zuciya ka ba mu ikon guji masa Allah ka amfanar da mu da wannan karatu waɗanda suke taimaka wannan karatu da dukkan damar da Allah ya ba su Allah ka taimake su waɗanda suke yada wannan karatu ya je duk inda ma ba a zato ya je to Allah ta'ala ka yawaita ladanmu ya Allah Allah yadda kake yawaita majiya masu jin wannan karatu Allah ka yawaita ladanmu gaba daya Allah ya karba mana ayyukanmu ya yafi mana zunubanmu ya sa mu lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarinmu Allah ya hana mu sabansa Allah ya kallafa mana bautarsa da bin manzon sallallahu alaihi wasallama kasar mu garin mu jihar mu shugabannin mu mu ƙara addu'a Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ya ƙaro mana alkhairi da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya kaɗe mana fitina da tashin hankali da talauci talauci abin tsoro ne abin neman tsari ne Allah ya raba mu da talauci Allah ya raba mu da babu Allah ya raba mu da kagana kai Allah ka yi ga tsarin muka taimake mu ya arhamar rahimin Allah duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ta'ala ka kaddara mana alkhairi a rayuwar mu muna bukatar addu'ar yan uwa akwai wani bawan Allah gobe zai tafiya iya so ya sai cikin addu'an Allah ta'ala ya kai shi lafiya da da shi lafiya da shi da dukkan masu bukatu irin nasa Allah ya tsare musu hanya kuma ya sa su da su samu iyalan su cikin kwanciyar hankali da kwanshi da koshin lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin na'am